وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاتكوس دوتن شعبان shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil buhari muna kitabun tafsir tafsir suratun nur isan na aisha da ahlul ifk wanda suka mata ƙage da sharri a kan alfasha mun fara karanta hadisin nan mai tsawo ba mu kai ƙarshensa ba muka tsaya lokaci in an ce ifk ana nufin ƙarya da aka yi wa iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam na aisha da ƙazafi cewa ta yi alfasha wannan yana nuna Allah yana iya jaraban mutum akan iyalin shi ko a kansa kuma da inda mutum ya kai da matsayi a wajen Allah bai wuce Allah ya jarabe shi ba bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف وذاك الذي يريبني ولا أشعر بشر حتى خرجت بعد بعد ما نقحت فخرجت معي أم مستهين قبل المناسك وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلة إلى الليل وذاك وذاك وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأولى في التبرز قبل القائد وكنا وكنا وكنا نتعزى بالخلف أن نتخذها عند بيوت عند بيوتنا فانطلقت أنا أم مسلح وهي ابنة أبي ركن ابن عبد مناف وأمها بنت صقر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسعود ابن أساسة فأقبلت أنا وأمي فأقبلت أنا وأم مسعود قبل بيتي وقد فرقنا من شأننا فأثرت أم مسعود في مرضها فقالت بئس مسعود فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أيهمتاه أولم تسمعي ما قال قالت قلت وما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم فقلت أتأذنني أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجئت أبوي
malam yake cewa imam bukhari ci gaba da inda muka tsaya na farko ya gaya mana cewa wanda ya ɗauki nauyin yada wannan ƙarya da sharri ga nana aisha shine shugaban munafukai abdullahi ibn ubay ibn salul ya ce faƙadimnal madina ta fashtakaitu muka zo madina na na aisha kenan take faɗa bukhari yake ruwaito mana da muka dawo madina sai ciwo ya kama ni rashin lafiya shine ishtakaitu na kamu da ciwo ba don komai ba saboda wato munin zancen da aka yi ta yadawa a kanta kuma dama haka ne mutum yana iya damuwa takan sa shi ya ya ainihin kamu da larura ko ciwo ko na makamancin wannan ta ce ne ta rashin lafiya hina kadimtu shaharan wata guda ne ina fama wannasu ya fi duna fi ƙauli ashabin ifk mutane suna ta kutsawa a suna ta maganganu akan maganganun waɗannan mutane maƙaryata yushi'unahu suna yaɗa zancen kenan la ash'uru bi shay'in min zalik ba abinda na sani daga cikin abinda ake faɗa sharri kawai akan mu labari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma dai bai ce komai ba انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتا أبو بكر شما يجي لاباري قابل ناكي فدا أكان إرسا عائشة متى النبي yace dukan su ba wanda yace mun komai suka yi shiru wa huwa yaribu ne a fi waje abinda yaribu ne kalmar yaribu ne tana nufin shakka shakkiku ne abin da ya samu shakka kuma ya dame ni wa yuhimuni fi wajhi anni la a'rifu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutfa abin da ya samu shakka kuma ya samu bakin ciki shine kalmar yuribuni yushakkikuni wa yuhimuni tausasa wanda nake samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da idan ya zo ɗaki na allutfa luɗufi tausasawa arrifka kenan alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki abinda na kasance ina gani daga gare shi idan nayi rashin lafiya ashtaki mana amradu lokacin da ciwo kama ni ba na samun wannan tausasawar a da idan ba ni da lafiya in ji aisha annabi yana nuna mun tausasawa yana nuna mun tausayi yana nuna mun jin kai amma tunda aka ba shi labari cewa ga abin da ya faru ai aisha ta yi kaza ta yi kaza wata guda ne ina kwance ina ciwo haka zai shigo ɗakina babu alamar wannan tausasa wanda ya saba yana yi mun saboda abin yana damansa a ce yau matarsa ta aikata albasha wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk inda ka kai da san mutum da girmama mutum da mutunta mutum da tausaya mutum sai kuma labari ya zo maka cewa ya yi maka wani abu na ɓacin rai to tabbas in ka zo ba zai ba za ka iya masa wannan kyautata da ka saba kana masa ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam saboda damuwa a cikin zuciya ta ce wannan abin ya dame ni kwarai da gaske kawai ta ce inna ma ya tukulu alayyar rasulullah sallallahu alaihi fa yusallimu thumma yaqulu kaifa tikum kawai annabi yana shiga waje na ne sai ya sallama ya sallama kawai sai ya ce kaifa tikum kuna lafiya ya kuke ba zai ma cewa ya Aisha ya kike ba a'a kaifa tikum kawai yawa ya kuke sun mayan sarifu ko sai juya ya tafiyarsa da zai zauna ya hira da ita ko ya tattauna da ita ko ya ce ya labari ya aka ina ta ce fa zalika alladhi yuribuni to wannan shine yake damuna wala ash'uru bi sharr tace wallahi wannan abin da suka faɗa na sharri wallahi ban san da shi ba wala ashuru bishar ni ban sani ba kawai dai an dai yada wannan magana wanda ahlul ifk suke fada hatta kharajtu ba'da ma naqattu tace sai da wata ran na fita a ba'da ma naqahtu bayan na farka daga rashin lafiya na shine naqahtu naqahtu afaqtu na farka daga ciwo na ban dai samu cikakkiyar lafiya ba sai wata rana na fita ma'a ummin mistah tare da wata mata mai suna ummi mistah qibal al-masani' muka tafi wani wuri ne a wajen madina shine qibal al-masani wato wani wuri ne a a kharijul madina wa huwa mutabarrazuna shine wurin da muke zuwa mu biya bukata in tace in an ce mutabarraz wato wurin da ake zuwa qada'ul haja biyan bukata na dan adam wurin tsuguno kenan قبل شكنا وكنا لا نخرج إلا ليلا باما في تاسي cikin dare ila laylin daga dare zuwa dare wadhalika qabla an nattakhidha al-kunufa a wannan lokaci ba mu yi ban dakuna ba a gidaje shine al-kunuf muna fita wannan guri qibal al-masani' dan mu je mu biya bukatunmu na larurar ɗan adam saboda ba mu da banɗaki a gidaje da Allahu akbar Allah ƙara mana wadata da a yanda suke rayuwa fa a gidan annabi larurar tsuguno sai dai a tafi bayan gida a tafi can bayan gari ba toilet malam haka suka yi ta rayuwar nan kuma in mace ne saboda tarbiyya da kunya ta ce an kafa mana doka ba ma fita sai da daddare lailan ila lail duk macen da za ta fita tsugunu zuwa biyan bukata to sai dai ta bari sai dare bukatar ma dole ta haƙura sai dai da daddare wani duba kunya duba tarbiya kuma duba haƙuri yanzu ka kwatanta rayuwar da za ka yi a gidan da ba banɗaki sai dai ka fita wajen gari ka je ka yi tsuguno ka tona rami ka binne ka tafi haka suka yi ta yi daga ƙarshe-ƙarshe ne aka fara yin banɗakuna shi ma banɗakin ba a cikin gida suke ba a bayan gida shine ba shi ke cewa ya tafi bayan gida asalin toilet a bayan gida ake yansa ba a cikin gida ba yanzu ko bature ya kawo mana ya ce sai dai mu yi shi a cikin ɗaki self content shine burgewa shine shakatawa shine wayewa gunda za ka yi tsuguno ka fidda ƙazanta da najasa ga shiga filan inda za ka sa kanka da likitoci da waɗanda ba likitocin ba duk haka ake na'am duka har malama to da likita ne yake kallo na wannan ɗin shi ne fi daidai amma har yanzu na lura kamar a wasu ƙasashe suna da wannan tsarin ba za ka taɓa ga sun yi ban ɗaki a cikin ɗakin da suke kwana ba ba sa yi sai dai ga ɗakunan kwana sai a yi banɗakin can gefe wai mu ai neman hutu ne wai mutum wai kai ya tashi sai ya doguwar tafiya amma kar ku manta najasa ƙazanta cikin najasa cikin ƙazanta to sai kaga suna yin ɗakunan su ga wurin kwanan su ga banɗaki can gefe in ɗakin yara ne ga ɗakin su ga banɗaki can gefe to haka annabi ya haƙuri haka sabai suka haƙuri maza suke fita da rana sannan mata da daddare idan wannan yana nuna mana wani abu abin da yake nunawa wato irin tarbiyya da suke da shi na kulawa da iyalansu da mutuncinsu mace tana da daraja akwai kunya akwai kima da haka ba sa fita ma sai da daddare kamar yadda da a ƙasar nan ko biki taron biki da ake yi taro na biki na aure suna ko ɗaurin aure ko biki ba a yi da rana na mata sai da daddare a ƙasar nan an yi wannan amma yanzu ku al'amura sun canja su da kansu suke gayyato makiɗa da mawaƙa da rana a fili za su toshe ƙofar gida su kashe layi a kira mai kiɗa ba mamaki da kuɗinka za ka tura a ba da kuɗin dj su fito su tsiraici a yi musu kiɗa matar aure da 'ya'ya tsofai-tsofai ta yi kiɗa a yi mata kiɗa ta yi rawa wasu ma da masu in masu sarauta-sarauta ne da masu algeta da ganga na gidan sarakuna a zo ana hura algeta ana kiɗa mata suna rawa yarinya budurwa ta ta fito tana kaɗa jikinta ba hijabi ba niƙabi a jikinta kuma an gama a ce Allah ba mu 'ya'ya na gari ƙarya kuke wallahi ai ba ku nemi yaya na gari ba tunda kowa ba ku zama na gari ba a je dai a ta haihuwa yanzu akan wannan harkar kiɗe-kiɗen har faɗa ake tsakanin mai gida da mata idan mata ka tare na maka wayo ina maimaita in mata ka tare na maka wayo in ba mai addini ba ce ba mai tarbiyya ba haihuwa kanta in ta sai ta ce sai an kira mata dj a zo a kafa ganguna ƙatti balaganku su ta kiɗa kwanan nan wani kira ne yana mun fatawa ya ce yanzu kaga malam masu kaɗe-kaɗen da ake kiransu gidan aure ya ce a garinsu ya ce misali sai a ɗauki makiɗi da mawaƙi a kan dubu goma misali amma abin mamaki zai ɗauki ɗan ƙurƙura ko mai mota ya kai shi a dubu hudu ya dawo da shi a dubu hudu duka duka ribarsa dubu biyu ne amma ya yadda zai je ya ce ba a nan ake samun kuɗin ba ya ce malam zuwa suke samarin dijan nan masu kiɗa da aski ɗin nan ana kaɗe-kaɗe 'yan mata suna rawa sai su shiga cikin 'yan matan suna karɓar lambobin waya connections da an gama yar haske haske sai a karbi lambar wayarta sai ita ma a ba ta lambar waya to sun gama sai su je su kai wa kawalai da masu neman mata ai na sama maka yarinya kaza mai kaza ya ma dauke hotonta to sai a kai sai a yi mata gayyata in aka kira ta wani babban alaji sai ya kira ta ya bata dubu hamsin ya lalata da ita ko ya bata dubu ɗari to ita kuma shi kuma a nan za a fitar da shi yanzu abin da suke kenan a nan za a fitar da shi tunda ya mata hanya ya sama mata wanda zai mata kaza da sauransu kuma yaran matan nan da kuke gani kar ku ɗauka suna da wani wahalar sarrafa sauƙi ne da su musamman shaidan ya shiga cikin wannan al'amarin to an kori kunya a cikin mu'amalolinmu don haka shi yasa rashin kunya ya yawaita duk mutumin da ya gina iyalinsa da harkar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ɗin nan da alaƙa da fasikai to ya jira me zai iya biyo wa iyalansa ko ya mutu ko yana raye kuma ku ɗalibai ne na ilimi in mun yi karatu mu rinka tuna tarbiyya yanzu ka tuna gidan annabi sun rayu suna fita tsuguno mata da daddare me yasa da daddare saboda a nuna mace tana da kunya tana da kamewa tana da daraja wannan bude idan da wannan waye wanda kuke gani barna ne fasad ne aikin banza ne duk gidan da ya rayu ba addini an yi asara duk abin da Allah ya hore maka duk abin da ka mallaka in dai gidanka ba addini iyalanka ba su da addini ka yi asara jin daɗin rayuwa shine Allah ya hore maka duniyar kuma kana bin Allah gidanka ana bin Allah to shine za a ce Allah ya maka albarka da ka kula da kunya a kula da tarbiyya sannan kuma ai haƙuri da rayuwa ai haƙuri duk yadda mutum ya samu kansa ya gode wa Allah idan har annabi ya yi rayuwa a gidansa wata rana ko ban ɗaki babu ni da kai ya kamata mu rayu ya yi haƙuri ya daure gashi nan a gaban ku ta ce ta ce qabla an menene nattakhidal kunufa ba mu da banɗakuna da muka yi na zamani na na biyan bukata ba mu da shi qariban min buyutina kusa da gidajenmu wa amruna amrul arabil uwali al'amarinmu al'amari ne irin na larabawan farko fit tabarruzi wajen fita biyan bukata shine tabarruz fita biyan bukata na tsuguno قبل نعم غائط shine wato wajen biyan bukata in mun ji za mu yi tsuguno larabawan farko a da zuwa suke daji su je su tsuguna su biya bukatarsu suka yi haƙuri da rayuwar ta ce fa kunna na ta'azzabil kunufi an nattakhidaha inda buyutina na na Aisha ta ce abin da yasa ba ma yin banɗakunan a lokacin muna cutuwa idan muka yi banɗakuna kusa da gidajenmu don Allah ka ji idan mun yi banɗaki kusa da gida to muna cutuwa to mu kuma yanzu ba kusa da gida ba a cikin ɗaki ma a cikin ɗakin da kake kwanciya in ba ka yi wannan ba ba waye ba in ka zo ma ginin mama ta ka za ta ce ya za a kai mun banɗaki can hajiya za ta ce a kai kira injiniya ya gyara samun shi daidai bakin gadona mutum yana kwance yana ta mun shari ga banɗaki a kuma abin banɗakin shi hadarin shi ne annabi ya ce banɗaki gidan aljanu shi yasa an za ka shiga ma banɗaki addu'ar sai ka yi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ka raba ni da fitinar aljanu maza da aljanu mata originally wato tabbas kawai banɗaki akwai aljanu to kaga mutum ya gayyato aljanu ya kawo su ɗakin kwanansa yasa mutum zai kwanta yana ta mafarki yana ta ihu yana doke-doke wani ma alajin akan gadansa sai matarsa ta ta dan danne masa kafa tukunna buge-buge zai ta yi to aljanu ne a kusa da kai ga ba addu'a ba zikiri ba zikiri ba addu'a za a shiga kawai afkawa mutum zai sai mutum ya tashi karfe uku ya shiga ban ɗakin sa bai iya yin addu'a ba yana da gigicen bacci haka zai shiga a gigice in kuma da ka dan ba da dan gab wataƙila kafin kafin ka je ka dan wartsake sai kai addu'a sai ka shiga ku rinka dai lura a lura a kiyaye ko da mutum yayi ya rinka kiyayewa gaskiya fa kunna nata'adhabil kunufi an natakhidaha inda buyutina fantalaqtu tace muka tafi biyan bukata ana wa ummu mista da ni da ummu mista wa hiya ibnatu abi ruhum ita ce ibnatu abi ruhum sunanta kenan ibnu abd manaf ita ummu musta kamar mace ce da take tare da nana Aisha tana mata hidima eh tana mata hidima tana mata yan aikace aikace to sai dan ce ta zo ta raka ni zamu je mu yi biyan bukata Allahu akbar yau ga mata annabi nan ta fita daga gida ta tafi bayan gida ta tafi wajen gari za ta je ta yi tsuguno mata annabi sallallahu alaihi wa sallam best lady ba first lady ba kwarai kuwa kuma an rayu shi kenan kuma yanzu dole ka ce radiyallahu anha kwarai kuwa ko yanzu nan ko famfo ne ya dauke a gidanka famfo in babu kana wata duniya matarka za ta kira ka ta ce ba ruwa ba ga yara a gida ba za a ba su bokiti su ɗebo a bohol a waje ba a sai dai su maka waya ba ruwa duk inda za ka nemo mai gyara sai ka gyara to ba yake fita ki je ki nemo ba akwai laifi ne in mata aure ba ruwa ta je ta ɗebo ruwa ta abin akwai laifi ai ba laifi ba hidima ce ai amma ba za su yi ba wataƙila ma kana kana umra ma za a ta kiran ka ta nemo fulan ba sai ya gyara maka ruwan gidanka amma ba za a kira almajiri a ce je ka ɗebo a bashi naira ashirin ba ba za su yi ba ai ci baya ne su ta ce muka fita da ni da ita muka je don mu samu biyan bukata wabnuha wa ummuha bintu sakhar ibn amir mahaifiyarta ita ce yar gidan sakhar ibn amir khalatu abubakar ne siddiq wato inna ce ga sayyidina abubakar siddiq wato tana so ta nuna mana alakar ta da ita ummu mistah din wabnuha mistah ibn usasa danta kuma shine مصطى ابن أثاثة بضم الأين ب- بضم الهمزة هكا سننش فأقبلت أنا وأم مصطى sai gashi na fuskanto da ni da ita wannan ummi mista maman mista kenan a qibala baiti qibala baiti jihata baiti ta bangaren gidana inji na Aisha qad faradna min sha'anina mun gama sha'anin mu mai sha'anin sun gama tsugunan su a sun tafi da ruwa a buta ne a a da menene ka Allahu akbar sun kamo hanya suna dawowa faradna min sha'anina fa asarat ummu mista fi mirtiha sai ita ummu mista sai ta yi tuntube a cikin mirt in an ce mirt bi kasril mimi wato eh, mayafinta ah, ko zaninta shine mirt zanin da ta daura sai ta taka shi sai ta tuntube kamar za ta faɗi shi ne mirtiha faƙalar ta isa mista bayan ta yi tuntuɓen sai ashe sai ta tuno da wani abin da yake faruwa sai ta ce mista ya yi asara kuma ɗanta ne ta isa mista subhanallah tana so ta faɗi wata magana ne sai ta fara da ɓata yaron ɗanta ne amma ɗan ya yi wani abu ne mai laifi laifi babba na na aisha ta faƙultu laha bi isa ma ƙulci tir da abin da kika faɗa ke ɗan ki za ki rinka zaga kina ɓata shi a ta subbina rajulan shahida badran za ki rinka zagin mutumin da ya halarci yakin badar su a wajensu duk mutumin da ya je yakin badar babban yakin nan babban mutum ne ba a taba shi ba a sukansa yaya za ki zaki mutumin da ya je yakin badar qalat aihantahu sai ita ummi mista sai ta ce aihanta ya hadihi ya ke wannan ya ke aisha take nufi shine hantahu daidai yake da ya hadihi ya ke aisha awalam tasma'i ma qala a ke yanzu ashe baki ji abin da mista ya faɗa a kanki ba malam ka duba mutane masu adalci ɗanta ne ya yi laifi ba ta ɓoye laifin ba take so ta faɗa ta ce yanzu ke baki ji abin da mista yake faɗa a kanki ba ƙala ultu aisha sai ta ce sai na ce wa ma ƙala me mista ya faɗa a kaina ƙalat fa akhbaratni na na Aisha tace sai ku gashi ta bani labari ita ummu Musa bi qauli ahli al-ifki da maganan nan ta mutanen da suka yada ƙarya a kaina ai Musa ma yana cikin masu yada wannan maganar wai kin je kin yi albasha tace na'am wanda a fahimta ta bai kamata da mandu a cikin a ƙwarai kuwa bai dace ba un- a- ɗan uwansu ne kuma ita a gidan nan na aisha take mata aiki yaya za a ce ɗanta yana cikin wanda suke yaɗa wannan magana ta ƙarya shi kuma yana ƙarfashin shawara abubuwa kuma yana ƙarƙashin gidan abubakar yana cin abinci a gidan sayyidina abubakar shi mista ɗin yaron gidan abubakar ne mahaifiyarsa kuma yaron ya- eh, matar eh, wato mace ce mai yi wa nana aisha hidima ya za a yi ya zo yana yaɗa wannan abu ta ce haka ya faɗa bi kauli ahlul ifki ta ce fazdattu maradan ala maradi ai sai ciwo ya ƙaru akan ciwo na na da ya ta fara samun sauƙi da na ɗan yi sauƙi ai ka ce ta ce hina a faktu lokacin da na farka na ɗan samu sauƙi ta ce ciwo ba sai ya ƙaru ba sai ya dawo ta ce yanzu haka ake faɗa a garin nan a kaina fazdattu maradan ala maradin qalat sai ta ce falan ma raja'atu ila baiti yayin da na dawo gidana ta dawo daga ina kenan daga tsugunan da ta je kuma yayin da ummu musta ta bani labari wa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena to sai ta ce sun maƙala kaifa tekum sai annabi ya zo ya ce ya kuke kuna lafiya ba zai fice ya aisha yaya kike ba ka san wani lokacin malam idan ka ɗauki zafi a gida ranka ya ɓaci wato sunan mata gidan ma ba za ka iya kira ba cewa za ka ba na ce a yi kaza ba wai ba za a yi kaza ba ne ko in mutum ransa ka na ke to ya ɗau iska kenan ya gama kumbura saura fashewa rayuwa ce ta yau da gobe ta ɗan adam dole sai an yi haƙuri da juna da kamata ku rinka kyautata wa mazajenku mata ku rinka haƙuri da mazajenku mata ku rinka yi wa mazajenku abin da za ku kwanta musu da hankali yanzu nan a gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yace ai haƙuri shi yace ai kaza shi yace ai kaza amma an masa abin da bai ji daɗi ba dan haka dole ne dan adam duk imaninsa duk takawansa in an masa ba a yi masa in an masa ba daidai ba sai ya bayyana a fuskarsa dole ne kuma wannan ɗabi'a ce ba a isa a raba mutum ba kuma yana da kyau ma musamman wannan irin wannan zamani aka ma ba daidai ba ka girgiza abubuwa warai kuwa lalle ka nuna fushinka ka nuna ba ai ba daidai ba an yi ba daidai ba dan me dan a ɗau mataki a gyara nan gaba amma ba zo a ce yanka tsiya da rashin kirki a gidanka kana zuba ido kai mai haƙuri kai baka hana ba kuma baka nuna damuwarka ba ma daidai ba ne saboda ai lalacewa za su yi iyalin ta ce kawai sai ya ce kai fatikun kuna lafiya faƙultu a ta'azanu li an atiya abawayya sai aisha kawai ta shewa annabi da ta ga abin yayi yawa ta ce ko za ka min izini zan tafi gidan iyayena yaji kenan wannan shine yaji mai rijista yaji mai lasin kenan a ta'zanu li an atiya abawayya to matanmu ya kamata su koyi wannan tarbiyyar duk wacce mijinta ya bata mata rai ko aka yi mata ba daidai ba to kar ta fita ba da izini ba sai ta nemi izini ta ce zan je gida me zaki a zan je je gida wajen iyayena je ki Allah kiyaye to in ta je sai ta zamanta in ya gaba ta dawo ba to wannan ta yaji kenan sai ya nemi cittarsa da barkwanansa ya tafi da shi shi ma in ta watso masa shi ma ya watsa mata a daidai ta iyaye sa sulhunta kuma zai tafi da ruwan sanyi to wannan yayi daidai ya kyauta amma mace ta fita a gida ba a sani ba a je ana neman ta wai ta yi yaji wannan bai halatta ba baki da wani dalilin da zaki fita a gidan mijinki ba tare da ya yadda ba ko an bata rai ki ce masa zan je gida in ya ce ba za ki je ba sai ki ce don Allah ka kyale na zan je wajen iyayena ina da damuwa to insha Allah zai bar ki ji to wannan shine yaji mai kyau tana faɗa kawai qalat fa adina li uridu an asai tace tace tace kenan wa ana hina idin uridu an asai kana khabara min qibali ba ina so in tabbatar da in samu yaqini astayqina al-khabara shine astayqina al-khabar in samu yaqini in samu tabbacin wannan labarin da ake faɗa a kaina wai wai sun ji labari ana faɗa ni Aisha nayi kaza a wajen babana da mamana min qibalihima ay min jihatihima qalat sai tace fa adina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah malam tana neman izini manzo Allah ce je ki ba wani magana haba aisha ki zauna ki haƙuri a gida yaya za ki tafiya ya kaza tana neman izini ya ce je ki to kaga wannan yana nuna ina so ku gane fiƙin duk inda aka je aka dawo in aka samu matsala a gidan aure mace ina za ta tafi gidan iyayenta to wannan shine zai nuna maka rashin hankalin wasu daga cikin mata da suke faɗa da iyayensu akan mijinsu ba a faɗa da iyaye akan miji ko da akan kuskure suke sai a lallaba su a yi siyasa a yi hikima saboda shi wannan mijin bai da garanti wata ran sai ya ɓata miki rai ki nemi ina za ki je a kwantar miki da hankali gidan babanki da mamanki idan ba ki haka ba wata ran za ki shiga damuwa ki rasa inda za ki sa kanki ku daina fito na fito da iyayenku ku yi sulhu da su ku zauna lafiya da su don ku samu kwanciyar hankali lokacin da ranku ya ɓaci a gidajenku na aure iyayenku su za su ba ku haƙuri kuma su ne za su iya kiran mazajen ku su musu nasiha amma mace zo ce baran-baran da uwarta ce baran-baran da mije- da ubanta saboda wai soyayya sai bayan sun gama baran-baran shekara ɗaya biyu in ya tafka mata kishiya ta zo ta fara mata shegen duka a gida a lokacin za ta nemi gida kuma ubanta kuma ya ce ai ban san ki ba ku daina yi ku gyara kuma wannan yana nuna ashe kuma mazaje ya kamata ku ji tsoron Allah yayin da matanku suka shiga bacin rai da damuwa suka buƙaci su je gida ku ba su dama su je gida su samu relief su samu saukin al'amura ba wai mutum ya ninki mai mace ya tai mata azaba a gida ba dole ka dan sake mata ta je gida ta ga 'yan uwanta ta je ta ga iyayenta ta faɗi damuwarta a kira ka ka zo ka a kira ka ka zo ka yi bayani annabi ya ce je ki ta ce na je ne dan in nemi yaƙinin zancen nan fa adina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawayya sai na zo gurin iyayena fa qultu li ummi فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس قالت يا بني يا بني هوي عليك فوالله لقلب كانت امرأة قط وديعة عند رجل wadi'atun وديعة عند رجل عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا أخطرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا أبكي قالت فبكت تلك الليلة فبakaitu fabakaitu فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يقع لي دم ولا أقتهل بنومي حتى أصبحت أبكي فلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين حين حين استلوث الوعي يستعملهما في فراق أهله طيب.
قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم وبالذي يعلم لهم في نفسه من وده قال يا ر- فقال يا رسول الله أهلك أم أهلك ولا أهلك.
ن- أهلك ولا ahluka ahluka ahluka ne أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والناس سواها كثير وإن ت- وإن ت- والnisa'u والnisa'u siwaha والنساء سواها كثير وإن تسأل جارية تصدقها قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن أجيب أن تنام عن أجيب أهلها فتأتي داجي فتأكل فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول خلاص shikenan a nana aisha ta ce sai na je gidan iyayena faƙulci ummi sai na ce wa mahaifiyata ya ummata kalmar ya ummata biskunita daidai yake da ya ummi ya mahaifiyata kuma wannan yana nuna cewa yana cikin tarbiyya ɗa ba zai kira sunan mahaifiyarsa ba kamar sunan mahaifiyar mutum kande ya zo zai mata magana ya ce ya kande ba tarbiyya a cikin wannan sai dai ce ya mama ko ya ummi ko ya gwaggo wannan tarbiyya ce mai kyau tun asali haka ake yi ta ce ya mama ma ya tahaddasu nasu wai meye mutane suke cewa ne ni a kaina kin samu labarin abin da ake fada a kaina ya mama ina so ku lura da wani abu guda a nan yanzu kun ga ai a gidan akwai babanta akwai mamanta amma zu gurin wa ta fara zuwa mahaifiya to wannan duk wata mace da ka sani galiba majority mata sun fi kusanci da iyayensu mata da haka in kaga yarka ma tana matsin wata to ka bar su kawai haka suke da wahala eh har mazan ba galiba da wahala ka gama ce wani abu ya same ta ta nemi ubanta sai dai ta gaya uwarta ta gaya uban jinsin in kun lura yanayin ita mace ce ita ma mace ce musamman in girma ya zo mata to za ga sun fi karkata wajen iyayensu mata to ba wai ba ta son ka bane ko ba wai ba ta damu da kai ba a'a ɗabi'a ce yanzu wannan larurar kaga ai babbar magana ce ya kamata a ce namiji aka je aka gayawa yaya ya zai ya zai warware matsalar amma sai ta tinkari mahaifiyarta abubakar din kuma yana nan kuma bai ce komai ba sai daga baya aka neme shi tace tace qalat ya bunayya hawwini ala alayki ki a hankali ki sauƙaƙa wa kanki ya ke yata ki bi sannu fa wallahi la qallama kanat timra'atun qattu wadi'a wallahi kaɗan ne za a samu mace wacce take wato mai matsayi in an ce wadi'a hasanatun jamila kyakkyawar mace irin kike Aisha malam ku duba iyaye masu basira so take ta kwantar mata da hankali tace yo ha ba ki hakuri ki kwantar da hankalinki yaya Allah zai baki kyau da matsayi a wajen annabi ke mace ce kyakkyawa lafiyayya kuma matar annabi kuma kina cikin kishiyoyi kaji sun shiga abun nasu na mata kenan inda rajulin yuhibbuha mace mai kyau irin ki wadi'a in an ce wadi'a jamila hasana kyakkyawar mace inda rajulin a wajen wani mutum yuhibbuha yana son ta kina wajen mijinki manzon Allah yana kaunarki yana son ki walaha dara'ir kuma mace ta zama tana da kishiyoyi dara'ir jam'i ne na darra darra ana nufin kishiya duk macen da take da kyau irin naki tana wajen mutum babba kuma yana son ta yana kaunarta kuma tana da kishiyoyi illa akstarna ko kastarna alaiha ai dole sai sun yawaita maganganu a kanta ma'ana za su yi ta sukanta wai wannan tana ita ummu roman mahaifiyar na aisha tana so ta mata bayanin zaman aure da kishiyoyi fa sai an yi haƙuri duk macen da take da matsayi a wajen mijinta mijinta yana son ta kuma tana da wasu wallahi sai sun yi fada sai sun yaƙe ta har yan uwan miji ma ba kishi abin mumtaz mala haka ɗabi'ar mu take duk wanda ya auri mace aka ga hankalinsa a kwance da ita ana zaman lafiya baya kawo kukanta baya sukanta insha Allah cikin danginsa sai sun je sun ce ta mallake shi malamai take bi baka ga ba sa sabani ba uwar mijin kuma ta tada hankali to wallahi sai mun tashi a tsaye ba zai yi ba baba yanzu kai ne ka zama haka baba kuma fa zaman lafiya ne ake ce matar ce mai ladabi da biyayya in dai matar ka tana bin ka tana maka da'a to wai dangi da iyaye wai sai su ce wai magani wai aka maka wani ya ce yanzu ni din nan ni yanzu yadda nake ni ne wani zai zo ya kifar da ni ni aka ce ba a daidai kake ba baka san abin da kake yi ba wai alamar magani ya kama ka kenan la ilaha illallah ai malam harkar aure malam Allah ne sauki kuma wasu malam wasu in ana tsoron ka ba za a gaya ma ba amma a gefe za a je a faɗa ja hawa ai wani sai dai Allah ne sauki kaga yana son matan nan ba yadda yake son ta ai ba haka kawai yake son ta ba kuma mutum dole so matarsa tana kyautata masa tana kyautata mata don me za ka yi faɗa da ita amma so ake kaga kana garata kana gogata kana cin mutuncin da a ce yawa ya yi ai tsayayye ne a gidansa ai ai ya gasu yake yi Allah ya sawaƙe to a nan ita umruman ta yi siyasa ta gaya wa aisha ta yi haƙuri tun da ke mace ce mai daraja kyakkyawar mace kina da matsayi a kuma kina wajen mijinki kuma yana son ki ai dole ki samu matsala na kishiyoyi kawai cewa ta yi ki da Allah ba wani abu bane maganganun kishiyoyi ne da Allah kake damu wai dan ta kwantar mata da hankali to sai ta dan samu dan relief kaɗan ƙalat faƙultu subhanallah aisha sai ta ce subhanallah ta ce yanzu ni ni yanzu ni abokanan zamana ni za su yi min wannan abu ni walaƙad ta haddasa nasu bi haza awa laƙad ta haddasa nasu bi haza yanzu mama wannan maganar mutane suke ta faɗa a madina a kaina ana ta yawo da wannan maganar qalat aisha ta ce fa bakaitu tilka laila wannan daren ma dai da nazo gida gaba ɗaya daren kuka na ƙare a cikin sa sai da na koke daren nan tas a tarihi ana cewa malam nana aisha ba ta taba yin kuka a duniya ba irin wannan kukan sai da ta share wata guda fa tana kuka kullun kuka take daga safa har dare kuma annabi ya zo ya tarar da ita ya ganta haka ya wuce ya tafi malam ka rabu da ibtila'i kaga jarabawa kada Allah jarabe ka da abin da ba ka iya ba kuma Allah ya rike wahayi a lokacin mala'ika jibrilu ya ki zuwa sama da wata guda malam daman waye zai warkar da abin Allah ne daga sama zai warkar to aka rike ba labari mala'ika bai zo ba manzo Allah ya ta fama bai mafarkin komai ba kaga wannan ka san me yake nuna maka annabi bai san gaibu ba kurin ka yadda cewa manzan Allah bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi da ya san gaibu da ba a samu wannan dogon kes din ba kwata-kwata kai sai da tawaye gari manzan Allah ya zo yana bin mutane ba yana neman shawara zai rabu da Aisha kuma wallahi ba ta yi wannan abun ba sharri na munafiki kaga munafiki wallahi zai iya furawa babban gari irin Kano wuta shi kadai ya bunka mata wa garin wuta munafiki ai munafiki bai yi ba Allah raba mu da sharrin munafikai munafiki bai yi ba munafiki masharranci kenan munafiki ga ina su ne suke ta yadawa sai ce fa bakai ta ce fa bakai tu tilkal laila hatta asbatu la yarqa'u li dam'un tace wallahi hawaye bai dige bai yanke ba tun daga farkon dare har zuwa ƙarshe ido na hawa yake ta zubarwa kawai kuka kuka kuka kuka wala aktahilu bi nawm tace wallahi ban yi tozali da bacci ba bacci sam tace a zaune ta kwana tar hatta asbahtu abki nawayi gari ina kuka fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina istalbasa alwahya يس فدعا رسول الله صلى علي بن ابي طالب كوي da usama ibn zaid tace bayan na tafi gida Allah ya rike wahayi shine istalbasal wahya Allah ya rike wahayi bai sake shi ba kawai sai gashi annabi ya kirawo aliyu ibn abi talib kaji daya yace ina usama ibn zaid kaji biyu yace ku zo ku ban shawara yasta'miruhuma yasta'miruhuma yastashiruhuma yana neman shawarar su shi manzon Allah ma yana neman shawara kai ya kamata ka rayu baka neman shawara annabi da kansa yana neman shawara ashe idan mutum abuwa suka rikice mai akan iyalinsa a gida ya kamata ya nemi shawara ga waɗanda suke kusa da shi ya aminta da su ba wai mutum ya ce ya gama kumbura shi kawai mataki zai dauka ba sau da yawa zaka zo ka dauki mataki ba shawara ka zo kai nadama kuma kana neman shawaran wani ya zaka ki gyara abun alhalin kafin kai baka nemi shawara ba ku rinka shawara idan za ku yi abubuwan ku rinka shawara kar wani ya rinka mu'amala baya shawara ba daidai bane manzo Allah ya kira Aliyu ya kira Usama bari ku ji yastamiruhuma fi firaqi ahlihi yana neman shawararsu cewa zai rabu da iyalinsa aka ce na na aisha hikimar anan ita fa take ba da labari mai kwanta ce yasta'miruhu ma fi firaqi yana neman shawararsu akan ya sake ni sai ta ƙi ta faɗa haka sai ta ce yana neman shawararsu zai saki iyalinsa don karma a bakinta ita a bakinta ta ce annabi zai rabu da ita ba ta yadda da wannan kalmar ba sannan kuma tun da an ce ahalihi kuma kaga ya nuna cewa ai ashe iyalinsa ne yana neman shawararsu zai rabu da iyalinsa ashe na da aisha iyalin annabi ne akwai hikimomi da ilimi a cikin maganar nan tata qalat fa amma usama bin zaid fa ashara ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ladhi ya'lamu min bara'ati alihi amma usama ibn zaid sai ya ba wa annabi shawara da abin da ya sani na cewa iyalinsa kubutacciya ne shine bara'a tsarkakakkiya ne shi kilin waye ya ba da shawara haka usama ya ce annabi ya rasulullahi matarka fa ba ta da matsala ni fa abin da na sani aisha fa ba ta da damuwa aisha fa ba ta yi wannan abu ba ya rasulullahi ni dai shawara ta wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi sannan kuma da abin da ya sani akan wato daga manzon Allah akan iyalinsa min alwuddi na soyayya ya san annabi yana son Aisha kana kaunan matanka kana son matanka ya rasulullahi kar kai aiki da wannan maganganun da ake faɗa Aisha ba ta yi wannan abun ba in ji Usama ibn Zaid faqala ya rasulullah ahlaka yace ya amsik ma'ana za a yi takdirin amsik ahlaka kenan lallai ka rike iyalinka mu fa ba abinda muka sani in ba alheri ba ka ji labarin da Aisha ta bar akan Usama ko to tace wa amma Ali ibn Abi Talib amma Ali fa fa kala ya Rasulullah lam yudayyiq Allahu alayk Ali sai ce ya manzo Allah Allah fa bai kuntata maka ba Allah bai matse ka ba wan nisa'u siwaha kathir mata ba aisha ba suna da yawa ya za ka takura wa kanka to aisha ba ta ji daɗin wannan magana ba ta ji ciwon abin sosai ta ce tab shi aliyu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin shiddatul qalaq damuwa da rashin bacci shi kai ya rasu da kaka takura wa kanka in al'amarin aishan nan ya zama maka matsala ga mata ba ita ba dole sai aisha yana nufin ka rabu da ita ka auri wata kawai to wannan maganar ita ce dalilin da ya sa na na aisha ake ta tamu samun takun saƙa da ita da aliyu kuma za ku ga wannan abin tasirinsa galiban sai ga ana samun takun saƙa tsakanin ƙanin miji da matar miji ƙanin miji da matar miji shi aliyu ai ƙanin annabi ita aisha gani ta yi yanzu aliyu yana gidan nan yanzu aliyu a wajenmu ya tashi yanzu aliyu kaza aliyu ba zai ce ni ni ni ba da laifi ba zai faɗi irin abin da Usama ya faɗa ba yanzu kaman foma taka tana cikin larura ka je ka nemi shawarar wani ɗan uwanka ƙaninka ka ce kaza kaza sai ce hawa ani kai man ka zo ka takura wa kanka je ka aure ta mana da Allah hawa ya za ta ji ina so ku bawa na Aisha uzuri ne ko da an faɗi wata riwaya wani abu an ce a tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Aisha wannan shine uzurinta shi kuma Aliyu abin da yake gani a to yaya manzo Allah zai zo ya takura wa kansa akan wannan abu ya shiga damuwa tunda abin nan ya kici ya kicin ya abin nan ya rabu da ita kawai abin nan kuma soyayya dan uwa ga manzon Allah dan uwansa ne kaza ita ma Aisha ya uwansa amma yana ganin ban ji ba in kana so eh shuga da girman ka da komai ne ba shi ne kana
to da kina zahiri da kika za shi ne to ga ga wata fatawa nan yace in kana so ka ji magana garan gatsau to je ka gurin dan uwanka shi kam zai fashe maka baki kai tsaye zai ga mu ba ruwansa da kai yayansa ne ko ko dan uwa kawai zai ga maka gaskiya ai wani mutum ne ana barna a gidan shi Allah kiyaye mu yana da yara 'yan mata da mata irin na zamani suna maɗigo matarka ta aure tana maɗigo da 'ya'yanka 'yan mata budurwa an kasa gaya masa ɗan uwansa ya ce kaga wani kaga gidanka fa akwai matsala ka je ka gyara gidanka ba a gaya ma amma ni zan gaya maka matanka suna neman junansu wannan masifar ta zamani ta maɗigo ta ta shiga gidanka ka san yanzu akwai akwai ƙungiya ta maɗigo mace ta nemi mace wannan bala'i Allah ka kare mu idan in ka kuskura kabari ya shigo gidanka to mace za ta iya neman yatta masifa ne wannan isrampant yana faruwa mun shawarware cases irin wannan ka ji an kawo kukan cewa mace tana neman yar kishiyarta ko yarinya ta ce uwarta kar kishiyar uwarta tana neman ta da daddare akwai wacce ta cewa yar kishiyarta kina wani shirme ki zo wai zaki je ki aure aure wahala ne ki zo ki kama harka a hada ki da manyan mata ki samu kudi ki samu biyan bukata ana wannan bala'in na neman mata mace ta nemi yar uwarta mace ku kula fa ka san ta ina suke samuwa kaga wayoyin nan da kuke ba su kun ga manya manya kaga waya kaga waya a hannun yarinya budurwa kaga waya a hannun matan nan da kake gani in dai mace ba ta da control na tsoron Allah billahi alazimu za a shuka maka bala'i da yawa a gidanka ina tausayin mutumin da zai zo ya bar waya a gidansa baya bincikanta kar ka bar su mata baka bincikan wayoyinsu ka bincike su dan ka kula da tarbiyan ƴaƴanka kuma yarinya ƴar ƙaramar yarinya budurwa kurun wani ya zo saboda yana neman teje sai mata wayan naira dubu ɗari kaza ba fa dubu ɗari ɗaya ba ba fa dubu saba'in ba fa sai a saiwa yarinyar waya ta naira miliyan guda wan miliyan naira yarinya yar shekara sha bakwai sha takwas malam ya za a yi ta ji magana ubanta yaya za a yi ta ga wani da girma da wani abin nan waya ce a hannunta duk abin da saurayin nan ya gaya mata shi za ta yi wallahi kuma ya rinka loda mata kaci dubu ɗari dubu hamsin bini-bini kawai so yake dai ya zai mallake rayuwarta sai kaga ya gigita ta gaba ɗaya ba ta ganin girman kowa ba ta ganin kaza wayan naira miliyan ɗayan da yawa 'yan mata suna rike ta yanzu ubanta kuma yana fama da nokiya rakani kashi kuskure ne babba na faɗi wannan ina daɗa maimaita kar wani ya bari a keta masa gidansa da wani nuna wai ana son yarka a zo a yi maka wannan wallahi ba gada bane ya bari in ya aure ta ta je gidansa ya yi mata wannan ku fa kiyaye ina fa gaya muku fa wallahi ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin kar ku bari wani ya keta muku gida da wani abu Aisha ta ce ga abin da Aliyu ya faɗa amma sai ce wa in tas'alil jariyata tasduquk idan ka tambayi wannan jariya yana nufin barira aliyu sai ce tambayi barira ita ce kullum tana tare da aisha ita za ta baka labari ni tunda ba zama nake da ita ba za ta gaya maka gaskiya qalat fa da'a rasulullah sallallahu alaihi barira manzo Allah ya kira barira barira baiwa ce da take gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana yi wa nana aisha aiki tana mata hidima ita ma kaman ya zo cewa nana aisha tana dab da ita tana kusa da ita ita ma kuma ta san shige da fican nana aisha yar aiken nana aisha ne daga baya an yanta ta ita bariya sai aka tambayi nana aka tambayi barira cewa yaya yaya ake cikin me zaki ce dangane da nana aisha fa kana ai barira har ra'aiti shay'un yuribuki shin kin taba ganin wani abu da kike shakka akan nana aisha قالت بريرة سي بريرة تشي لا والذي بأسك بالحق آآ آآ والنار إذا وند الله يوند يتوروك دقسكيا إن رأيت عليها أمرا أغمضه أغمسه ban taba ganin in ra'aitu ai ma ra'aitu ban taba ganin wani abin da wallahi zan iya rufe ido akan wato nana Aisha ba abin ki abin zargi abin suka aghmisuhu a'ibuhu ni ban taba ganin abin da zan aibanta Aisha shi ba ya Rasulullah kwata kwata aksar min annaha jariyatun hadithu sin ni abin da na sani na na Aisha yarinya ce karama mai karancin shekaru yarinyar da saboda yarantarta na na Aisha tanamu an ajini aliya za a bata tankadan gari za a bata gyaran gari na abinci a gida malam za ta zo bacci ya ɗauke ta tana hannunta yana cikin garin nan yarinya ce fa karama duk wani abin da ake ta yi kaga wannan yana nuna a gidan manzo Allah ma ana tuwo kenan ƙwarai kuwa eh a kula da tuwo ah to kai yanzu da me za ka fassara tunda an ce gari garin da me ake da shi tuwo ana ka zo mata su zo su hana ka tuwo a gidanka ni wallahi ba na cin tuwo ni tuwo bai dame ni ba eh kada ya dame ki ni kuma ina so a tuka min shi ai duk wanda ba a tuwo a gidansa ai an gama da shi ko da yake ba lalle ku yadda da karatun nan nawa ba amma dai ni na sani duk wanda ya rayu baya cin tuwo an ba gama da shi babban kaya kenan tuwo ba abokin tafiya kenan eh to kaji dan uwa ce shi yayi yayi nazari a fadar safa duk kabilar duniya suna da tuwo a oke irin nasu ko eh irin nasu gaskiya ne to yanzu na fahimci na gamsu da kai da masara ko da gero gaskiya ne gaskiya ne wasu su yi teba da gari gaskiya ne yanzu ba ture mai tuwansa shi to dankalin turawa ne wai sai suke hada shi su cakuda shi kaga wannan tuwon nasu ai na gata ne tuwon dankali kenan to su larabawa ni na zauna da su gaskiya ne wato tuwo yana da muhimmanci fa ko da yake samari ba su fafiya gane wannan karatun ba ba wani abinci mai daraja mai daɗi irin tuwo ai na zauna da wani ɗan filifin a madina muna karatu a ɗakin mu aka haɗa mu su biyu 'yan filifin ni kaɗai ɗan najeriya in sun zo suna yin abincin su bana iya ci ƙwari da wasu fari da suke ci da wani abu mai bana iya ci wata rana zo ina tuka tuwon nan haka na je na siyo ɗan gari ina ɗan tuka ina tuka sai na ce musu na gyara shi na zuba masa nama mai kyau fa na ce na ce na ce faddal na ce eh shada na ce hada inda na nusamihi tuwo ya ce dan bala dan abu ne ce ya ce tuwo na ce tuwo na ce zo mu ci ya zo ya sa hannu yana ci ai sai ya kira dan uwansa ya ci ya hada da nama ya ci ya hada da nama wato sai da muka cinye tuwon nan tas da mutumin nan ya ce haza wais wallahi abdullah wannan abinci ne mai daɗi na ce kwarai an gama da kutun da ba ku da shi na ce hada afdal shai inda na fi nigeria na ce a najeriya wannan abu mai kyau wanda ya fi komai daraja kenan daga nan durar da na zo ina yin abinci a ɗaki sai ya leko ya ce fito da ce kayi abin ya yi yawa fa to kaga sai dai in mutum bai ci shi ba ko balarabe ne ko bature in ya samu tuwo lafiya wallahi ya ɗebe shi sai ya nemi ƙari to kaga kaga annabi a gidansa duk da cewa dai istinbadi ne muka an ce nena na Aisha tana gyaran gari kuma ta yi bacci a cikinsa yanzu wannan yarinyar da take da wannan a zo a yi mata wannan sharri ana yada wannan magana a kanta daidai ne ba daidai ba ne abinda barira ta faɗa kenan ta namu an ajini ahliha fata a ci dajin sai yar dabba ta zo in an ce dajin ina irin yan ƙananan dabbobi wato na cikin gidaje kenan ko dan dan akuya ko dan kuikuyo ko dan ko tsuntsaye haka wanda suke zama a gidaje irin na ƙauye haka sai su zo sai su me sai su fata akuluhu su ci ma bata sani ba ta ce haka fa take shine kawai in har akwai wani abu da zan iya sukan Aisha ni dai na san ana iya bata gyaran gari ta zo tana yi dabbobi ko dan tsuntsu ko wani abu dajin ya zo ya ci garin tana tana amfani da shi ko kuma bacci ya kama ta a zo a cinye garin amma wallahi ya rasulullah ne ban san komai na illa a kanta ba to kaji shaidar da nana Aisha ta samu a wajen Barira kaji shaidar da ta samu a wajen Ali bin Abi Talib kaji shaidar da ta samu a wajen Usama gobe insha Allah za mu je me ya faru abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah ya mana afuwarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh